أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الحميس uku ga watan muharram shekara ta 1443 wanda yake yi daidai da sha biyu ga watan august shekara ta 2021 za mu ci gabar karatun wanda littafi na tasriful izzi da izinin allah kuma wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi in allah yarda muna godiya ga allah sun ta'ala tare da yan uwa murnan shigowa sabon shekara na musulunci ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar mana da alheri a cikin wannan shekara da kuma abin da zai biyo baya da yalwataccen arziki da ni'ima da baiwa tare kuma da aikin aljanna da kyakkyawan karki duk kuma akasin haka ya Allah ka kare mu kurakuran da muka yi kuma a baya ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu lalle kai mai yawan gafara ne kuma kai mai yawan jinkai ne Allah ya samu dace ina ne zamu tashi al to al'idigam shi ne za mu tashi yanzu to kun ga abin gudun ban mamaki kai kasan a tajwidi ne za ka sami idigam to amma kuma wani sai gashi an ci muka idigam a cikin ilimin sarfu ka gani to shi yasa waɗannan darussa suna shishiga cikin juna suna shishiga cikin juna don haka wannan ke nuna fa'idan karantar luga ilmul ala amma karantar luga ɗin da nufin fahimtar addini kuma bisa ga fahimtar magabata kawai shine Allah kai mana agaji to malam yace al-idgham shigarwa wal mudha'afu yalhaquhu al-idgham kada ka manta mun ce mudha'af shine ma takarrara ahadu usulihi ma takarrara ahadu usulihi shine duk fi'ilin da aka samu ɗaya daga cikin harfansa na asali ya maimaitu mana an maimaita shi kaman kabba asalin shi asalin shi kababa namma asalin shi namama kalla asalin shi kalala kaman garbala a kaman kalkala kal kala gashi na an maimaita kafin sau biyu lamun magatanin sau biyu kaman lakalaka kaman damdama to duk wannan sun shiga cikin mudaf malam ya ce wa huwa an yi sakanar harful awwal shi mudaf in ka ce kaffa asalinsu shi ne kafafa kafafa to tun da an samu harfa guda biyu sun mamaitu asalinsu iri ɗaya ne to sai a shigar da sai a ɗaura na farko kaf shi ne an yi sakanar harful awwal sai a ɗaura harafin farko wa yuduraja fi thani wa yuduraja kun ga wannan kalma ce synonym ce ta mutaradifa ce da kalmar idigam kun gane yudraj bi ma'ana yudigam al-idraj ma'anansa al-idigam idan kana riwayan susi kana karanta littafin da suke bayani akan kawai na susi idan suka zo guraren da suke bayani akan idigam wanda imam imam hafsi ke yi afwan as-saktu to sai su ce maka a ruwan su sai su ce maka shi imamu imamu imamu duri a hafsanu duri zai ce maka yayi idiraji ma'ana yayi idigami Allah ka samu dace wa yudriju fi thani sai bayan an daura harafin farko sai a shiga da shi cikin nabi wa yusamma al-awwalu mudgaman na farko sai a ce mishi mudgam wa thani mudgaman fihi nabi kuma shine wanda aka idigami cikin sa misali mun san cewa kaffa asalin shi kafafa haka ko da fa'un guda biyu to sai a ɗaure wannan fa'un din bayan a ɗaure shi sai a yi idigamunta cikin fa'un ta biyu kamar haka to wacce wannan fa'ocin nan fa'un din ita ce aka idigamunta ko to sai a ce mata mudigam mudigam fa'un nan ta biyu ita ce aka idgame cikin ta ko sai a ce mudgamun mudgamun fihi shine abinda malai ke so ya gaya mana na farko harafin farko da aka yi digami ana ce mushin mudgam wanda aka yi digami cikin sa ana ce masa mudgam fihi mun gane shi ko kamar misalin wa zalika wajibun wannan kuma idgamin hukuncin sa wajibi ne dole ne nahu misalin madda me ya asalin madda madada madada kaga maimaita dalin guda biyu ko to su a ka'idar larabci idan an samu harafi daya an maimaita shi a guri daya a jere kamar haka to ba sa ba sa ba a barin shi in dai a kalma daya ne aka maimaita harafi to sai a idgamin na daya cikin na biyu kawai amma bayan daure shi wa adda kaman a adda asalin shi menene a adada a adada yu'iddu wan qadda asalin shi menene in qadada in qadada sai aka ce in qadda yan qaddu wa tadda asalin shi menene i'tadada wa ya'taddu ya'tadidu a mudari'in sa ba waswadda asalin shi iswadada iswadada yaswadadu sai aka yi digami iswadda yaswaddu waswad waswadda asalin shi was iswadada yaswaddu asalin shi yaswadadu ista'adda asalin shi ista'adada yasta'iddu yasta'didu sai kai aka idigami watma'anna sai ce mene itma'anana yatma'innu yatma'ininu mun gani tamadda sai zama menene tamadada yatamaddu yatamadadu wakaza hadhihi al-af'al idha muniyat lil maf'ul haka nan waɗannan af'al din ma idan aka mai da su ga ginin maf'uli wato ma'ana aka aka musu ginin ginin mabni lil ma'lum wanda ka fa'ili ba mudda asalin shi mudada yumaddu yumadadu wato mabni lil majhul kenan wakaza da za'iru haka nan ma tsararrakin fili da ke kunshi da harufa guda biyu wanda asalin su ɗaya ne a jere kuma wa fi nahawi maddan misalin maddan masdar wannan shi masdar ne ko kaga maddan zai zama ne madada wakazalika idan tasala bil fi'li alifu dhamir haka nan ma idan alifin lamiri na mutum ɗaya ko makamancin wannan suka shiga mafi'ilin watan su aka manna fi'ilin da lamiri shi ma dai still dai yana nan da wannan idigamin an wawu ko wawun madda an wawun lamiri ko kuma ya uhu ko kuma ya unsa na hau misali mudda ko madda asalin shi mudada mudada mudada ko kuma mene madada muddu zai zama mududu ko kuma mene maddu madadu muddi zai zama mene mudadi kamar haka kaga yawon kenan ko wa mumtani'un fi nahwi amma a cikin wannan misalin an hana yin idigamin harafin farko cikin na biyu madattu ba za ka idigamin dalin cikin ta'un ba ko a dalin cikin dalin ba nan domin idan ka yi idigamin dalin cikin ta'un ka ce mattu mattu to za a rasa gane menene asalin filin kun gane shin daga mata ne mattu koko madada kun bance ni madalla madadna ba za a yi idigamin dalin cikin dalin ba tun da lamiri nan madattu lamirin fa'ili na ta'un damir rafi mutaharrik ya haddace shi wata lamirin fa'ili madadina an samu na dalilta alfa'il ko madadita madadita gashi ne an hada shi da ta'un ila madadtunna shi ma gashi nan madadina yamduduna tamduduna wamduduna wala tamduduna duk ba za a yi idigamin dalin cikin dalin ba kun bince wannan ko wa jaizun idza dakhala al jazimu ala fi'l al wahid amma yin idgami zai zama halas ne idan lokacin da lamirin ya shiga mafi'ilin ya shiga mafi'ilin guda afwan wa jaizun yin idgamin da rashin idgami kan zanto halas ne idza dakhala al jazimu ala fi'l al wahid idan kalma mai yin jazama kamar lam ko la ko in ta shigan ma fi'ilin da ke kunshe da lamirin mutum ɗaya fa in kana maksural aini idan harafinsa na tsakiya ainin kalmar kenan yana da kasara ne kamar misali ka yafirru farra mai asalin farra farara yafirru mai asalin shi yafriru kaga yafilu ko aw maftuhan ko kuma kaga fa kaga ainul kalma nan fa'un tana da kasra ne aw maftuha ko kuma ainul kalma din ta zanto tana da fatha kamar ne ka adda ya'uddu kaga asalin shi adada yayi cizo ko fatakulu sai ka ce lam yafirra kun gani lam yafirra ba ga shaddan nan ba tunda kuma ya ce jaiz ne ko ka iya cewa lam yafriru lam yafriru ya halas ya halasta amma idgamin yafi yawa ba ku duba mana cikin suratul taha menene Allah ce wa man yahlil alaihi ghadabi daga halle hullu ne man ya ba gashi nan ba au ta hullu qariban ta hullu nan ba gashin idgami ba to da jazim ya shiga wa man yahlil kunga sai aka mene sai aka warware shaddan ko shi ake ce mishi fakku tafkik warware shaddan din ya fita to lam yafirru kana da maka ce haka ka kuma iya cewa mene lam yafriru lam yafriru kamar haka wa alaikum salam fa'ul kalma da lawukin yafiri
hmm?
wajen fa'ul sai na ga kasa
a kuskure ne aka sa wannan kasaran ko a ƙarƙashin ra'un da fa'ul Eh.
da kasa eh a kasa gan kasaran ra'un din shine kuskure in ka lura ai ga kuma kuma shinin da fata farra ya firru lam ya fir lam ya firra ko kuma lam ya firiru duk ya halasta lam ya firra ko lam ya firiru duk ya halasta wa lam ya udda lam ya udda ko lam lam ya adudu duk ya halasta bi kasir lami da yamma lamul kalma din kasra to afwan lam ya firru lam ya firra afwan lam ya firra ko lam ya firri ko Ah, to halas ne kenan ga ya halas nan haka tun daga shi nan shi ma da kan shi bayan bi kasr lami wa fathiha lam ya firra lam ya firri duk ya halasta to alhamdulillah haka fi halatul jazmi kenan kana da dama kai fataha kana da dama kai kasra ga millamul kalima watan harafin garke ko lam yafirra lam yafirri ya halasta wa lam yafrir wa lam yafrir kaga shi nan lam yafrir kaga gashi kuma nan kai mene ka warware shaddan ko to kai fakki kenan fak warware shadda tafkik wa lam ya'dad wa haka za hukumu ya kasha'irru haka nan mahukuncin filin ya kasha'irru ya hamarru ya hamarru kaga lam ya lam lam ya kasha'irra ko lam ya kasha'irri ko lam ya kasha'iriri iriru ko ya hamarru lam ya hamarra lam ya hamarri lam ya mene lam ya mariru an kai fakki ka warware gun idigamin wa yahmaru lam lam yahmarra lam yahmarri lam yahmariru wa in kana al-ayn fi al-mudari madmuman idan ainul kalma din tana da zamma a cikin fili mudari fa yajuzu al-harakatu thalathu to ya halasta ma ka tabbatar da wasu sila guda uku ma lai digam duk kuma kai digami wa fakuhu ga kalmar fakunan da warware shaddan kun san faku shine warware ko yanzu idan za ka warware mai ma'aikacin wannan mashin mai gyaran mashin bakanike in ya zo da sifana zai daura no- zai warware noti ba yakan warware ba shi ne ake ce mushi mifak mifakku mifak shi ne sifana mifak mun fahimci wannan ko wata kulu a afon wa in kana al-ayn mudari madmuman idan ainin mudari din yana da dhamma kaga yazo da wata ma'aunin mene fa'ala yaf'ulu ko fa yajuzu al-harakatu thalath ya halasta ka tabbatar da harka uku mal irgam ta da irgami wa fukuhu da warware shi ma taqulu ga zaka yi cewa lam yamudda lam yamuddu lam yamuddi aiki sai sai gwanaye kaga kai baka kaga kai baka baka san baka taba sanin waɗannan haka wasan fuskokin ba to amma gashi aiki sai gwanaye bi harakatid da bi harakatid dal da kuma har- da harka ukun nan na dalun lam yamudda lam yamuddu lam yamuddi amma lam yamudda shine ya- yafi shahara lam yamudda kun gani akwai shi a cikin alkur'ani wani wani ya lalubu mana ba za a rasa ba kila wa ikhwanihim yamuddunahum to wannan mun sami mai wawun jama'a ne mun sami na mai mutum da ila ya masu hu'ilar mutaharun wannan ya shiga to sai dai kawai na da lamiri ne mu samu wanda bai haɗin lamirin ba ne shi ne zai fitan mana Hmm? Ba- ban ji ba maddal basar a aya samu lam lam ya shiga musa ko adatu jazm ya shiga musa eh akwai kuma a ciki ba ba za a- ba za- ba za a rasa ba ai ka san shi qur'ani teku ne lafiya an dan kan kawo sa ka kawo misalan su ka gani
yanzu mu samu shi ko
Allah ka samu dace to ina bin bashi na ma
wa haka za hukumul amr haka nan hukuncin fili amrinsa haka ne ko nan ne ko fatakuli sai kace fir firra firri firra ya zaid ka gudu ya zaidu firra ya zaid firri ya zaid di ya halasta adda addi bi kasirin lami da yamma lamun kasara wa fatiha da fatahanta wa firir ka iya cewa firra fili amurfa ka iya cewa firri ka iya cewa ifrir kuma kun gani wa adab shi ma kai shi ma yana da yana da yana da abin nan wa muddu mudda muddi mudda muddu muddi duk ya halasta da harka uku da harakatu dal wa mudud in kai fakki wata qulu fi ismil fa'il ismil fa'il kuma zaka yi cewa madun madani maduna kun gani wa madadatun kaga madadatun ko madadatun kai fakki kenan madadatun aka ce almadatun almadatul yawma kai ce kuma mene madadatul yawma maddatani ma madat mawadun kaga mawadadun kenan wa fi ismil fa'i maf'ul ism maf'ul kuma mamdud mansur kaga shi wannan da da fanki ne ism maf'ul ko to kai tsaye sai ya ce mana faslun fil mu'tal idan aka ce mu'tal shine duk fi'ilin da aka samu ɗaya daga cikin harfansa harafi ne na illa kada manta harfin illa guda uku ne ko akwai alifun akwai wawun akwai yawun a harufin illa week letters ko masha Allah malam sai ya ce faslun fil motal wannan fasali zai mana magana ne akan fili motal al motallu ma'anarsa shine ma kana ahadu usulihi harfa illatin shine dukkan fi'ilin da ɗaya daga cikin harfansa na asali su ne usul din harfan da aka gina kalman da su na
ya zama harafin illa ne ina harafin illa wahiyar su ne ga sunan alwawu wal alif wal ya'u wata samma huruful maddi kuma su ana ake ce musu harfin maddi wal lin da lin kun gani saboda suna siffantuwa da madda kuma wajen furta su kuma suna siffantuwa da lin hatta ma alifin shi ma harfin maddi wal lin ne to ka gani gashi yanzu da wani zai shigo bako sai ya ce ana maganar tajwidi ne amma kaga sarfa ake wal alifu hina idhin takunu munqalibatan an wawin aw ya'in alifin dinka to zai iya zama asalinta an juyanta an juyar da ita ne daga mene daga wawun ko kuma ya'un ma'ana asalin ta wawun ne ko ya'un ka duba qala qala yanzu a tsakiya me muka me me muka ji alifin ko jamil jiddan kaga qala akwai alif sala akwai alif a tsakiya ko to amma mu mai da shi mudari me zai bamu yaqulu kaga wannan alifin din munqaliba ce an mene an wawin in kana son ka san asalin alifin to kamar shi mudari qala yaqulu kaulan kaman kana ya kunu kaman fata ya futu mata ya mutu to asalin wancan wancanan alif din wawun ce kama mai da shi masdar kana ya kulu kaulan wa kulu lahum kaulan sadida kaulan sadida ko masha Allah kaga kaman shi kuma sala mudari shi zai zama ne yasilu kenan kun ga alifin nan muqalliba ce an mene an ya'in sala yasilu sailan kun gani ga ga ya'un ko kamar yadda muka samu wannan nan to saboda haka asalin alifin nan ya'un ce asailu Allah yana cewa cikin suratul ah, saba'i mene fa'arsalna alaihim sailal arimi gashi nan na
mubincin nan ko kaman a kala kala ya kilu kaga asalin alifin din ya unci wa anwa'uhu saba to anwa'ul fi'il anwa'ul mu'tal watan fili mu'tal mun ji cewa shine wanda aka samu ɗaya daga cikin harfansu na illa ne ko alfi'lul mu'tal to yana da nau'i guda bakwai na farko akwai mene mu'tallul wata wanda aka samu harafinsa na farko harafin illa ne kamar mene kamar misali wai yuqalu lahu al-mithal ana ce mishi al-mithal ana ce mishi mithal to shi ma mithal din nan nau'i biyu ne ku duba idan ka samu wawun a farkon sa kamar misali wajaba sai ka ce mene mithal wawiyun kamar haka mithal wawiyun sannan kuma idan ka sami ya'un a ina farko kaman ya sura kaman ya muna kaman mene kuma ya muna ko dai zanto ya yi albarka ko kuma ya yi- ya bi dama Hmm? kaman ya bisa jamil ya bisa ba ga ya'un ba to saboda haka ya zama misal ya iyun misali ya iyon in dai muka samu harafin farko harafin farko harafin illa ne sai mu kira shi mene misal idan wawun ce sai mu ce mu fi'ilin misal wawiyun idan ya'un ce sai mu ce mu fi'ilin misal ya iyun haka yake wa yuqalu lahu al-misal limumathalati sahih saboda yayi mis- yayi ya misaltu wato yayi kama da fili sahih fi ihtimal harakat wa daukan wasu sila amma al-wawu ita wawu din fatu dhaf min al-fi'l min fi'l fi'l al-mudari ana share ta daga fili mudari alladhi kana yaf'ilu wanda ma'aunin sa yazo da da ma'aunin yaf'ilu ne kun gane ku duba idan ka ce wajaba wannan fa mun yi shi alamiya wajaba misali ne wannan wani irin misali wawiya misali wawi ko to me mudari'insa yajibu
ina wawun dinka ba ka share ba No.
menene ma'aunin yajibu
yajibu ya fi'ilu shi ne ma'auninsa domin ya jibu asalin shi yau jibu yau jibu to sai ba ji laraba ba ji laraba sun ci gaba da amfani da irin shi wajaba a ce yau jibu ba sai aka ji an share wawun dan harafin farko wajaba ya jiru ya jibu kaman wakara sai a ce mene ya kiru kaga ba a ce yau kiru ba kaman wasa ba ya sibu fatu zafu من الم... فعل المضارع سي اشار ita ya'un din da ka wawun din da ka fi'il mudari allazi yaf'ala yaf'ilu amma ga fi'ilin da yazo da ma'unin yaf'ilu ka- bi kasr al-ayn da yamma aynin kasra wa min masdari haka ne ma a cikin masdarin sa ala fi'ilatin masdar din kuma sai yazo da fi'ila kamar misali wajaba yajibu me me me- me fi'ilin sa na amri sai ya zama jib jib wajaba yajibu lam yajib sai mu share lam mu share ya'un ko to ga misalan nan bi kasr al-aini ko wa min masdarihi alladhi ala fi'latin wa taslamu min sa'i fi sa'iri tasarifihi ko na'am watan akan fi akan cire akan maido da ita a wadan a wadansu tasrifin na kalman wani gundi wani tasrifi yayin da kake jiyo kalman wani lokaci wawun din za ta saraya ma'ana za ta fadi ba za a ji ta ba wani lokaci kuma sai a ji ta kamar misalin a fatu da fil fil mudari wa wa taslamu fi sa'iri tas- tasarifi ko taqulu kan ce wa'ada ya'idu idatan haga fi'ilatan wa'ada ya'idu fi'ilatan ina wawun ba ji ta ba wa wa'dan to kaga nan gashi an dare ita kuma wa'dan wa'dan alaina inna kunna fa'ilin fa huwa wa'idun kun ga tanan ta dawo wa'idun me alƙawari kenan ko wa zaka maw'udun wancan abin alƙawari ne kaga mau wa sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud kaga shi na an dawo da wawan anan amrin safa ide wala ta ide nan makaji ba ta anan eh da abin da aka share kai ma sai ka share a cikin a cikin ma'aunin mawzun din sai ka share a cikin ma'aunin wa'ada fa'ala ya'idu ya'ilu eh ide sai ka cikin mini il ana ba da lada wa kazalika wa mika yamiku mikatan kaga an share wawun ko fa idza uzilat kasratu ma ba'daha idan aka cire kasrin da ke gabanta uidatul wawu sai a dawo da ita wawun din nahawu misal al mahzufa ji aka share nahawu misalim lam yu'ad ku duba da kyau wa'ada me mudari shi ya'idu ko to wu'ida wu'ida yayi alkawari me mudarinsa sai ka ce yu'adu kun ga ku duba wa'ada ainul kalma din fata ne ko amma mudari fa ya'i du ainul kalma din mece ce kasra ko to idan ka maida shi mu- majhuli zai zama ne wu'ida wu'ida mudarin sa fa yu'adu to kaji kaji ka dawo da kaji ka dawo da wawun dinta ka dawo da wawun dinta watan ku lura wannan karatu na sarfin nan gane irin waɗannan misalan yawan karance karance littafan larabci da littafan adab shine zai baka gogewa hatta qur'ani zai baka da maka goge ga dai shi wal yawmil maw'ud ga wawun nan da ita hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk ga sun zaka gani a ciki alqur'ani da hadisan ma sun fi fasaha sun fi fasaha wata zubutu fi ya fi'ulu amma idan fi'ilin ya zo da ma'aunin ya fi'ilu ne ya fa'alu afwan da fataha to wawun ɗin za ta tabbatu bilfatti da fataha kaman wajila yau jalu kaga yau jalu an ce ya jilu ne sai aka ce yau ja me ma'aunin yau jalu Yau.
yaf'alu amma wajaba fa wajaba Ba'al.
yajibu Yau.
jamil jiddan kaga ainin din da kasara ko na sai aka share wawun amma da yazo da ma'aunin yaf'alu kaman yaujadu yaujalu sai aka dawo da mene sai aka dawo da wawun din saboda ainin kalma harfin tsakin yanzu ya tamfata ne ba kasara bane da a ce kasara kai to sai a share wawun din ijal ka gani anan wajala yaujilu abin da ya kamata a ce shine a ce iujal a a- a mu'amarinsa ka ji tsoro to amma kasra ba ta munasaba da mene wawun to sai aka yi kalbin wawun din aka mai da ta mene ya'un qulibatul wawu ya'an sai aka mai mai da wawu- wawun din ya'un li sukuni ha saboda ta zo da sukuni wa kisari ma qablaha harafin da ke kafin ta shine alhamzan ya zo da kasra fa in dhamma ma qablaha amma idan harafin da ke gaba- gabaninta bayan ta kenan ya zanto mazmum yana da dhamma adatul wawu wawun din sai ta dawo abinta taqulu kakance ya zaidu ijal asalin shi menene iwjal tulfadhu bil wawi kun gane iwjal za tulfadhu bil wawi zaka iya furta shi da wawun kaman yanda na faɗa iwjal bisa ga asali kenan wa tuktabu bil yayi amma kuma za a rubuta ta da yawun ne wata ma'ana ishmami kenan fa iwjal iwjal Kamar yadda ya zo.
ko kuma ijal Na'am.
eh Kamar yadda ake.
wajen qur'ani ba sosai kuwa kama wajen ƙila kuyila ko kiwula amma kuyila shine mafi shahara Na'am.
kun san kuma ko da ke bari bari mu ci gaba za mu zo su a hankali wa tathbutu alwaw waw din takan tabbatu ta ah, fi yaf'ulu idan fi'ilin yaf'ulu ne bidhammi ko ka waju kaman wajuha wajuha yaujahu ya fuskanta wajuha yaujahu ujuh la taujuh kenan idan muka samu fi'ilin ainul kalima din a mudari'i ta zo da dhamma ko da fataha wawun tana nan amma idan a mudari'in wawun eh, ainul kalima yawun da ta zo da kasara ta za a share mene kaman wasaba wasaba za a tabbatar da wawun ko ba za a tabbatar da ita ba mudari'i to sai ka mai da ita me mudari'in shi yathibu yathibu to za a share wawun anan amma duk wanda ka ji ya ce yau sibu mutukan ba a samu laraba sun bara ka ba to yayi kuskure mam- ma'lum a sai dai ayo sai dai a majhuli shi majhuli wannan zaka dawo da ita saboda ayu- ayunul kalma zai koma da fataha mun gane ko kaman ka ce wahaba wahaba yahibu kaga baka ce yauhibu ba yahibu wahaba liman yasa yanasa inas ah, wa yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur to yahibu shine mudari'in sa ko wa hudhifat al-wawu min wa min yata'u amma sai aka share wawun daga kalmar yata'u yata'u mudari'in sa kun gani menene kaga wata'a wata'a wata'a alhamza wawun ta'un alhamza ko to a mudari'in sai aka ce kuma yata'u yata'u kun ji wannan haka aka ji laraba suna yi shike da haka za a bar shi ba za a canja ba yata'u kaman wasa'a yasa'u kun ji an share wawun duk da ma'aunin kuma ya fa'alu ne to waɗannan waɗanda su- sai a ji- waɗannan da suka saba da suka saba sai a ce musu shawaz amma zuwa kuma da su da harka da ba wawun din shine mene shine fasahi yafi fasaha yadau waka yaka'u don menene asalin yadau wada'a yaka'u waka'a yada'u wada'a li'anna ha fil asli yaf'ilu saboda asalin yafi asalin sa yaf'ilu ne bil kasri kasra fa futihatul ayn amma sai aka maida harafin aynul kalima din aka mata fataha me yasa li harfi halqin li harfi halqi li harfil halki saboda zuwan harfi halko ya ta'u ga alhamza nan ya sa'u ga ainin nan ya za'u ya ka'u ya da'u duka ga ainin nan a karki kan kuma ta dama filin da ke ɗaukar ma'aunin fa'ala ya fa'alu shi ne wanda ya zo da harfi halko a tsakiya ko kuma aina a karki wa huzifat min yadharu amma a filin wazara yadharu sai aka share ta likaunihi fi ma'ana yada'u saboda kalman yadharu an yi ilhakin ta ne to wata an hada ta ne an yi attachin dinta da mene yada'u wajen ma'ana wannan kun ga in ka shiga cikin hisrul sunnah ta Abdullah bin Fodio duk haka zaka ta ganin su ga murwin sadinan haka zaka ta gani dukan irin duk abin da muke gani a nan su ne aka ɗauka aka waƙi a cikin wannan littafin sai ka ɗauka malam sarfin kamar irin na irin na na- na daktoci ne amma daidai irin wannan na ƙasa ne wa'amatu ma ma- wa'amatu ma ziya ya da'u wa ya zaro amma larabawa sun matar da fi'ili ma zin ya da'u da ya zaro wata akwai waɗansu fi'ilai waɗanda ba a samun madhi dinsu to daga cikinsu akwai yada'u da yadharu su ba su da fili madhi saboda laraba sun daina aiki da su shine ma'anan wa amatu a ko a cikin alkurani ayi arika akwai yada'u ko kamar yana kamar ne wa yada'ul insanu kaga yada'u mudari'in safa ay amrin safa da ko da ke wannan na adda ne fa wannan wada'a na bari ne wada'a ya baru ya da'u ya bari ko me masdar din wad- me isim sunan abin is- sunan abin da akan bada ijiya wadi'a kuma ce amma wannan na wada'a ne ya bari ko to shi wannan da'a ya da'u ba shi da fili madhi ma'ana ba aiki da shi shine wa amatu sun matar da shi da wai ya zaru ko mu ma a Hausa zaka zaga akwai kalmomin da aka ma- aka matar da su ma'ana aka jefar da su ba aiki da su kaman ko kaman misali idan ka kawo kaman jam'i ruwa me jam'in ruwa ruwa ruwa ne kawai babu ruwaye kaman iska me jam'in iska iska ne kawai baka yi saka ce iskoki wani ka ce iskoki wani ma'ana ne ka gani to iska iska da ruwa a hausa ba su da jami'i a hausa mai tsa- a hausa mai kyan kyakkyawan hausa ba su da jami'i saboda hausawa sun daina amfani da jami'in kalma ko makamancin haka wa hadful fa'i dalilun ala annahu wawun ku duba wa- yada'u yadharu nan ya'un din nan da muke gani a farkon su ya'un din nan na yada'u da yadharu shin suna daga cikin asalin kalma ginin kalma ba su tunda harfin fi'ili mudari ne ko to ashe tunda in ka ɗebe ya'un din a farkon waɗannan filola guda biyu da zar wa zarhum zarhum ka kyale su kun gane yana nuna cewa wawun ne asalin su tunda an share mene har farko fa'ul kalma to yana nuna wawun ce ita ce aka share so asalin shi wada'a ne wada'a ma wadda aka rabbuka wa ma kala da fa innaha ma'mura kun gani mana a ƙasa ya ba ke cewa na suna da sannan solution hadis ta amala hmm
ya kawo wada a shi'a ya da'u eh za ta wani hafi nuna inna al'arab amma kuma ya da'u wa masdar wasu sabon an hufi sai cewa na suna da sannan Solution.
al'arab hmm استعمله eh يحمل قوله قولهم على قلة استعماله eh sai a dauki maganar su cewa ana akwai karancin aiki da shi ba وهو شاذ في استعماله eh shi- was- an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi a menene eh hadisin menene eh da ma yuribuka ila jamil jiddan da ma yuribuka ila ma la yuribuka أنا قاعدين شدة
eh da ha fa innaha ma'mura kun gani ga filin nan ko wada azahum kaga ta nan to asalinta wada'a ne to sai laraba ba su amfani da mene fi'ilin da wawun a faɗa madhi din ba ma- madhi din kamar ma ba ma amfani da su sun sun matar da fi'ili madhi din wa hadfun fa'i dalilu ala annahu wawun wa amma ya'i ya'u amma kaga ya'u fa tathbutu ala kulli halin ita ana tabbatar da ita a kowane hali ne kamar misali dama kada kuma ta mun ce misal nau'i biyu ne ko akwai misal wawiyun akwai misal ya'iyun ko na hau misalin yamuna ga mu- wannan wanda muka gani misali wawiyun ne wanda kuma muke gani yanzu misali ya- ya'iyun ne kaga kaman yamuna yamuna zaidun ko dai zaidu yayi albarka ko kuma zaidu ya bi bangaren dama yamuna kun gani yayi manu mudari'insa kun gani nan nan an share yawon a mudari ko ba share ba ba share ba da ya sara yayi saro ya isa ya yi asu ko alkur'ani ma zo da shi ko afalam ya yi asin lazina amanu a wata riwayar ina jin kumbul ne ko bazzi ne ya ayyasu shi kuma ya yi asu innahu la ya yi asu min rauhillahi illal qaum shi kuma innahu la ya yasu shi kuma a nashi ba mu yi wannan a daular shatabiya ba kuwa mun yi wani satin nan da ta gabata wata kulu fi af'ala min al-ya'i ku duba idan ka ce karuma zaka iya kara mishi alhamza sai ka ce mene akarama ko wajaba zaka iya kara mishi alhamza ka ce mene aujaba to yamuna zaka iya kara mishi yawan ka ce mene aimana yasura zaka iya cewa mene aisara kwamfancin nan ko saboda wata ma'ana da ke son kawo dalilin ziyarar kenan duka ya kawo su a cikin wannan durusun tasrif na al'allama a sheikh muhammad muhuddin abdulhamid rahimahullah to za ka iya kare alhamza ka ce aisara min aisara au yumnaha ibn juzari da yusiru yusiru fahuwa musirun fahuwa musirun shi maudaci ne ko tuqlabul ya'u minhuma wawan ya'un din sai a maida ta wawan ku duba asalin mu- musirun mai asalin shi yasura yasura yayi sauki kun gane in ka kara alhamza sai ka ce mene aisara to zaka iya kara mishi wawan a mimin ka a farko sai ka ce mene musirun asalin shi muyi sirun shine muyi sirun muyi sirun a ismul fa'il kenan ko to muyi ya'un din nan ai ba ta da munasaba da mene dhamma ko da mimun take da shi to shi yasa sai aka kalbinta aka mai da ita aka jiyo da ita aka mai da ita wawun saboda munasaban dhamma kaman yaquna yaquna me mudari'in sa yayi qinu yayi qinu to in kana son ka ce kamar da shi ismul fa'il ni mai ni mai ni mai yaqini ne zaka ce mene ana muqinun muqinun asalin shi menene ana muqinun muqinun muyi to sai aka juyar da wawa- ya'un dan nan wawun saboda munasabin mene saboda munasabin dhamma tukalabul ya'u minhuma wawan sai a mai da ya'u din ta zama wawan lisukuni ha saboda ta zo su da sukuni wanda imami ma qabla harfin da ke kafin ta zo da dhamma wa fil mu'tal minhuma har yanzu fa muna muna fa misal ne fa kun gani wa fi wa fi ifta'ala minhuma sannan kuma idan aka auna da shi da ma'aunin ifta'ala daga cikin su kaman wa'ada sai ka ce iu ta'ada iu ta'ada ma'aunin shi menene ifta'ala to shikenan sai ka ce itta'ada yatta'idu fa huwa mutta'idun wattasara kaga aisara ko sai aka ce iu tasara iu tasara sai aka ce wattasara yattasiru fa huwa muttasirun insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk zamu zamu ƙara zuwa zamu samu irin shi a cikin ba wannan kuma yana nan a cikin nahul wahdi na daya na fanawi wa yuqalu ita'ada ya ta'idu fa huwa mu ta'idun da wawun ko da ita sar ya tasiru fa huwa mutasirun wa hakaza makanun mutasarun fihi duk za ka iya zuwa da mene za ka iya zuwa da wawun ɗin wa hukumin wadda ya wud- ya waddu amma shi hukumcin wadda ya waddu ku duba shi wadda ya waddu ya ɗauko maka shi ne saboda ya saba da misalan baya shi yana da nashi ne da aka ji laraba na amfani da shi to shine zai kawo maka misalinsa ka hukumi abda ya abdu shi wadda ya waddu hukuncinsa ɗaya yake da mene Ad- abda ya abdu wata kuli fil amri idad idad wadda ya yi fata ya yi so ya yi fata me amurinsa idad ka adad kamar filin idad a sani motallil ayin eh bari zan mu karki wannan insha Allah nau'i na biyu daga cikin motal alfi'il motal mun ga motalil fa'i ko yanzu kuma sai mene ce mana motalul ain wanda aka samu harafin tsakiya harafin illa ne wannan motalul fa' harafin farko ne ko harafin illa mubancin nan ko to wannan yanzu harafin tsakiya ne shine mu'tallul ayn kaman su ajwab kenan ko mu'tallul ayn ana ce mishi ajwab hollow verb ajwab kun gane hollow akwai shi ba cikin turanci shi ma akwai shi to ba turancin ake ba to malam sai ce mana asani nau'i na biyu daga cikin motal akwai motal la'ain wa yuqalu lahu al-ajwab ana ce mishi al-ajwab wa zu salasati ana ce mishi kuma zu salasa لكونه ماضيه على ثلاثة أحرف سبب ماضي إنسا yana kunshe ne da harfa uku idza ikhtabarta an nafsika idan ka bada labari ga kanka nahu qultu kamar misali kace qala kun gani to da zaka bada labari kan aikin da kai zaka ce mene qultu yanzu kaga automatically harfin asali ka share su ko wannan ai lamiri ne ko? Aha. to sabanin filin kazaba sadaka ka jingina zuwa kanka za ka ce mene kazab harfano ne hudu ko? daya biyu uku hudu ko? sadaka fa sadakatu to amma shi kala ya kulu harfa nawa ne suka rige harfa uku jamil jiddan kaman mata mu idan ka ce kai kana son ka ce ka mutu ya za ka ce mutu kaga ai tawun biyu ne wannan ko kaman mala idan ka- idan kai ka karkata za ka ce mene masha Allah to anan automatically me ya faru ka share harafin tsakiya to kun ga shi yasa ake ce mishi a a harfa uku sai suka ragu to shi yasa ake ce mishi mene zu salasa zu as-salasa wanda a cikin madi din sa idan ka mai shi zai zama harfa uku suka ragu dukkan fi'ili shi harfa uku hudu ne za su hadu lokacin da kai isnadin fi'ilin zuwa ga lamirinka zuwa ga kanka lamirinka amma ban da shi wannan ajuwab shi ajuwab harafin tsakiya kan akan share shi ne idan muka yi amfani da wata ka'ida take cewa idza sakana akhirar ajuwab udhifa wastuhu to gashi nan wa yuqalu lahu al ajwafu ana ce mishi ajuwab kun san ajuwab daga menene wanda yake holoko holoko yanzu idan kai ne aka jingina maka aka ce aka ce da Allah anta anta lasta bi shay'in inma anta ajwab an wadakanta ka ba ذو الثلاث وذو الثلاثة لكون ماضي على ثلاثة أحرف إذا اكتبرت عن نفسك إذا كبر لباري أكنك نحو مثالي قلت كاغا حرف أكو سكرجي سبو دا إنشارة تكيا بيئتو شما إنشارة تكيا mun banci wannan ko fal mujarradu tuqlabu aynuhu fil madi alifan mujarrad ma'ana fi'ilin da ba a ƙari jikinsa ba to fi'ili madi wanda ba a ƙari jikinsa ba na ajwab to al- a harafin tsakiyan za mu yi da ita alifin ne kawai sawa'un kana wawan daidai ne alifin din asalin shi wawun ne au ya'un ko kuma ya'un ina jin mun ga misali shi a nan ko kaman kana me asalin alifin din kana wawun ce kana ya kunu ya kunu kaunan ko ta amma misali idan ka ce dama dama fa dama ya dumu dauman menene can jamzuri dauman sulemanu wal jamzuri mun banci wannan ko allah ka samu dace ba'a ya bi'u bai'atan kaga ga, ga ya'un nan ta fito ko masha Allah qultu ah, bi'tu fal mujarrad tuqlabu aynuhu fil madi alifan shi mujarrad daga cikin wannan ajwab din to harafin shi na tsakiya a ce a fili madi sai a mai da shi alifin kawai sawa'un kana wawan daidai ne asalin sawa'un ne aw ya'un ko ko ya'un ce li hima saboda sukan zo da wasali ne to shi yasa za a mai da su alifin ko kuma ya'un wani fita hima kabla kuma harafin da ke kafin su kuma kan zo da fataha na hau misalin sana asalin sana menene sana ya sunu ko sawana asalin shi sawana sawana a ka'idar larabci idan harafin illa ya zo da wasali harafin da ke kafinsa ya zo da wasali to akan share harafin illa wasalin harafin illa nan ne sana asalin shi sawana ne sawana mala asalin shi mene mayala kun gane fata asalin shi fawata to sai aka yi da, da, da, da, da, da aka yi mai da shi fili maudi sai aka mai da wannan harafin tsakiya sai aka cire mishi wannan fatahar sai aka mai da shi alifin kawai mutlakan me yasa aka mai da shi alifin saboda harafin farko fa'ul kalma ya zo da mene fataha ne kun ga fata ya fi ya futu fautan ko kaman sale ya silu sailan amma da aka mai da shi fili mazu aka ce sala asalin shi sayala to da aka kula da wannan fatahan yawon din nan sai aka share fatahanta sai aka miƙar da ita kawai aka mai da ita alif kawai mun gani ko kaman ba a asalin shi baya'a fa in ittasala bihi dhamir mutakallim idan lamirin mai magana ko ya hade da shi aw al mukhatab ko kuma lamiri na wanda ake magana da shi second person kenan aw jam'il muannath ko kuma al ga'ib ko kuma jam'in mata waɗanda ba su nan nukila fa- nukila fa'ala min alwawi ila fa'ula to sai a ciro mai ma'aunin fa'ala daga wanda aka samu wawon a tsakiyansa kaman kada ya kulu ba ga ba ga yawon nan ba ila fa'ula to sai a nakarto shi zuwa ma'aunin fa'ula kamar misalin kala kun gani? kala asalin shi menene kawala kun ga- kun gane ko to daga nan tunda ba gawawun ba kawala to sai aka mai da shi kuma zuwa ga ma'aunin fa'ala a fa'ula ayu afwan to zai zama mene me zai zama ya komo mene kawula fata fata fawata to idan mari shi da ma'aunin fa'ulun bi zai zama ne fawuta wa milal ya'i wanda kuma yazo da ya'un a tsakiya saka mari shi fa'ila kaman sala yasilu yasilu yasilu kaga mai ma'aunin sa yaf'ilu kenan da dalalatan alaihima domin su ni su yunini filin fa me- me- wanda yake da fa'ala ya nuni akan kaman eh, kawala ya- domin ya nuni akan ma'aunin kawula shi sa kamar aka yi ilhaƙinsa da shi ya abin nan yasiru yasiru shi kuma ya- ya ya nuni akan ma'aunin a yaf'ilu ko kuma fa'ila kaman a sayira sayira dalalatan alaihi ma domin ya nuni a kansu wannan ma'aunan guda biyu walam yugayyar fa'ula amma shi filin fa'ul ba a canja shi ba wala fa'ila haka nan ma fa- m- fa'ila idza kana aslaini idan ko suka zanto na asali ne wa nuqilatid dhammatu wal kasratu ila al fa'i amman wawun din eh, dhamma da kasra sai a nakalto su amma su zuwa ga farkon kalma din kaman qala qa la me mudadin shi yaqulu bari ku gani duk wannan mun yi shi alamiya ya ƙulu ku duba ya ƙulu to idan ina son mai shi fili in jingina shi zuwa gare ni kun gane ko ai babu mazuyin da ke da yawon ko zan zo mishi da lamiri ya ƙultu da kanin sai in share wa- yawon don harafin mudari'i ƙultu to sakinani sun haɗu ko ga wawul madda da lamun ko sai a share wawul maddi me zai rige mana qultu shikenan kaman sana yasunu sana sana sanu sana shine ya kare sanat sanata sunna wannan idan jingina shi zuwa ga wani wannan sunna fili amri ne ko to amma wani ne ake umurta eh tawakkal mata ko me yasa to sai me yasa zo da nunin da shadda kamar nunin tukid ko nunin tukid ce a ba nunin tukid bane domin sana ya sunu sana ba ga nunin ba amma zai isa akwai nunin ko jamil jiddan to da aka zo mai da shi aka zo jingina zuwa ga nunin niswa shine sai nunin biyu suka hadu to sai aka yi digami da cikin nan sunna ko gani irin a farkon matashin karatun mai digam ko sunta suntun suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna wata kulu ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata Ha, menene muka yi magana a karatunmu na wani littafi ne ko muka yi to wadda mu ci gaba ahan zida ta din nan ka gani ga ai ga mazi nan me yasa ba ce ba aka ce ba a ta saboda ba mu ci tsakankanin namiji da mace eh bi bi bi ita bi ituma bi itum bi iti bi ituma bi itunna bi itu bi ina wa idza bayyantahu lil maf'uli to idan ka jingi ka bayyan da shi zuwa ga maf'ulin sa kasarta alfa sai kai mafa'ul din kasara min aljami da ka misalin su fakulta wata cikin musu wannan misalin duka sai ka ce sina kaga ka mai shi majhuli ko kaman kama ya mike ko to yanzu zaka ce an tashi ba zaka ce mene an mike eh kima eh kada saka dalili sai ka ce kima kima bil amsi an tashi ji an miƙe jiya jiya an zo jiya shikenan wa atilaluhu bin naqli wal qalbi to illan sa nan bin naqli bin naqli ku duba sina asalin shi sana yasuni ne ko yasunu to an yi abin da ke ce mishi al'ilal bin nakali ne a nan al'ilal bin nakali sana ya sunu sana ya sunu kun gani tama'a majuhuli sai aka ce sina to asalin shi siyuna siyuna siyuna wawun din tana da munasaba da kasra to sai aka yi ibdalin wawun din aka mai da ita mene ya'un saboda kasaran nan sai aka ce mene sina shikenan wabi'a asalin shi menene bi'a ba a yi bi'u ko wa tilaluhu bin naqli nan naqli kai akai bi'a yabayi'u yabayi'u bawon dinka tana da dauri ne kuku tana da wasali yabayi'u tana dauri ko to da aka share yabayi'u sai aka share yawon din sai zanto ba'un ne mai dauri anan to yanzu nan sai aka nakalto kasarin ya'un sai aka ba ba- ba'un din sai aka ce mene bi'a an yi ciniki nan an yi ali itilal bin nakali ne ana an cire harafin wasalin harafin illa sai aka ba na farkon safa'ul kalma ya khafu da ya habu wa tilalin kuma bin nakali wal kalbi shi ma nan illansa a nan guda ta hanyoyi biyu aka yi an yi da kalbi da kuma nakalu a nan khafa mu mai da shi masdar khaufan jamil jiddan to kaga asalin wannan alifin mai cici wawun ce kun gane to a mudari'i da aka ce khafa asalin shi yakhwafu yakhwafu yakhwafu bara da rubuta shi saboda shi ma sarfin nan sai ana rubuta ya khafu ya khafu na yawon ta tagalau fil kulubul absar ko ku duba da kyau asalin ya khafu muka ce mene ya khawafu ne domin khaufan ga masdarinsa nan khaufan kaga wawun ce ko to idan muka duba da kyau ya khawafu to anan abin da aka yi sai aka yi ilal bil bin nakali mana was- wannan wawun din take da wasali ita ce aka ɗauke wasalin fatahanta sai aka ba kha'un haka ya to ga wawun ya khawfu ya khawfu to ita wawun ai ba ta da munasabar da fita ko sai aka yi kalbin ta aka juyar da ita aka mai da ita mene alifin sai aka ce ya khafu kun ji yadda asalin ta yake mun banci wannan ko Allah ka samu dace na'am to insha Allah ta'ala zamu dakata nan idan Allah ya sai mu tashi dukhulul jazim alal ajwab zamu ga yanda idan harafin da ke yin jazma ya shiga ma ajwab to me zai faru Allah ka samu na yasa abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah shi wata da mu kuskure ne ba mu ikon gyarawa insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu dakata anan sai idan Allah ya kamu zamu ci gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk